الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين jama'a musulmi wanda suke nan da wanda suke sauraron mu a ko'ina assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu cikin ikon Allah yau wannan rana ta asabar wato goma ga watan ramadan hijiran manzan Allah tana 1444 wanda ya daidai da 31 ko ko ɗaya ga wata ne talatin da ɗaya ga wata ko ɗaya ga watan april wato wato 2023 miladiya annabi isa alaihi salatu wassalam za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na jiya insha Allah to mai Allah ya ce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المكلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
Allah ta'ala ya ce sai ya ƙulu lakal mukhallafu wato wannan larabawa masu raunin imani ka fassara su a haka masu kama da munafukai haka sai za su ce maka ya rasulullah abinda ya saba mabika yakin ko kuma hudaybiya ba shagalatna amwaluna dukiyoyinmu ne suka shagaltar da mu gonaki da gyaran al'amura na gona da wasu abubuwa na dukiya wa ahaluna da kuma iyalanmu kasan harkar iyali fastagfir lana ya rasulullah ka neman mana gafara wajen ubangiji saboda wannan rashin binka da bamu ba to sai Allah ya nuna abinda suka faɗin nan ƙarya suke yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da harsunan su abinda ba shine a cikin zukatansu ba kaga ƙarya suke kenan qul ka gaya musu faman yamliku lakum min allahi shay'an da kuka kawo kukan dukiyoyinku da iyalinku wane ne zai mallaka muku wani abu ya kange ku daga Allah in arada bikum darran in Allah ya yi nufin cutar da dukiyarku din da cutar da iyalanku aw arada bikum naf'an ko kuma Allah ya nufin ya amfanar da ku da iyalin naku ko da dukiyar in Allah ya so da kun bi kun tafi Allah sai ya tsare dukiyar Allah ya tsare muku iyalin amma da ba ku tafi ba zaman ku bai muku amfani ba bal kana Allah bima ta'maluna khabira kai bari dai intikali kenan Allah fa ya san duk abinda suka aikata bayan annabi alaihi salatu wassalam ya yi shela ya sa an yi shela kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗin suwa ne ne ma wa'annan larabawan al'arab ɗin abdullahi dan abbas da mujahid kamar yadda imam al-bagawi ya faɗa da sauran tafasir ya ce su ne bani ghifar da kuma muzaina da muzaina da juhaina da kuma wata kabila da ake kiranta asja su ne wanda al'arab ɗin nan su ne wanda ba su je ɗin ba kaga da sun bi annabi ya sa aka yi shela a gaya wa makwabtan garin nan wanda suke bayan garin madina a yi gangami domin a danna a tafi umara ɗin nan domin mutanen makka su ganmu da yawa manzan Allah ya nema amma suka ƙi zuwa to za mu ga abin da ya faru ɗin kenan suka ƙi zuwa annabi ya ce ba fa yaƙi za mu ba umara za mu je ka ce kai annabi lallai ya manta makka su al'arab kenan ya manta yadda garin makka yake dama suna da haushin shi da shi da sahabbai haka za mu tashi mu danna mu tafi umara su je su keta mu to sai suka wannan shi ne abinda ke cikin zuciyarsu ɗin kenan ya ƙulu na bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim wannan abin da na faɗa yanzu shine abin da ke cikin zukatansu ba za mu yi ba mu sha wahala mu je a kashe mu mu rabu da dukiyarmu mu rabu da yayanmu haka kawai samu mu je mu mu rabu da duniya wannan shine abin da ke cikin kirajen su din amma abin da suka ce a bayyane shagalatna amwaluna wa ahluna dukiyarmu ta wallahi al'amura na rayuwa ya rasulullah lokacin da kai maganan nan wani ya ce dabino na wani ya ce ai garkata wani kowa ya faɗi uzurin da zai faɗa wani ya ce rishin lafiyar iyali matata ko ‘ya'yana ba su da lafiya ko abin da ya kama da wannan irin harkar iyali yadda mutane sukan faɗi to Allah da ya tona musu asiri ya kulu na bi alisinati ma lisa fi kulobi Allah kuma ya maida musu ya ce idan da Allah ya ga dama wane ne zai kiyaye dukiyar Allah wa zai dukiyaye iyalin naku Allah to tunda Allah ne ya sa mu je mu yi kuma aka kira nayi kira aka sheli aka gayyaci mutane ai da sai ku bi to yanzu kuma ga yana dama tana bibiyo ashe kenan mura'at da zamu a wannan aya sahabbai wannan larabawa sun zo wajen manzan Allah sun ce fastaghfir lana kaga ba gaban manzan Allah suka ce astaghfirullah ya Allah Allah ka yafe mana a gaban a'a fastaghfir lana ya rasulullah ka shige mana gaba a neman mana gafara wajen ubangiji kun ga waccan aya ta karfafa wannan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajidullaha tawwabur rahima da sahabbai mu'minai kenan lokacin da suka zalunci kawunan su ba wayannan munafikan ba wannan munafikai ne yayi ko kuma masu raunin imani duka iya kiran su kowanne domin wanda zai fito ya faɗa abin da ba abin da ke zuciyarsa ba munafiki kenan ai Allah karara ya faɗa ya quluna bi albi alsinati ma laysa fi qulubihim to amma wayancan mu'minai ake magana walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabur rahim da lokacin da ainihin mu'minai suka zalunci kawunan su suka zo wajen ka ya rasulullah fastaghfiru Allah suka nemi gafara wajen ubangiji kaji farko wastaghfara lahum ar-rasul manzon Allah shi ma yace ya Allah a karba ya Allah tunda sun tuba a karba lawajadu Allah tawwabur rahima da sun samu Allah mai yawan karɓar tuba ne mai jin kai ne amma wancan mumine ne amma abinda zamu lura anan wannan fastaghfir lana din sahabbai kenan suna neman gafarawa wajen manzon Allah Allah ya shige gaba ma'ana manzon Allah ya shige gaba domin Allah ya yafi shi yasa ko addu'a kake yi ka fara sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana san kana son addu'a ka ta karbu nan da na fara yi wa annabi salati yi wa annabi salati in kai wa annabi salati to kuma sai ka shiga abubuwan da zaka karanta din domin ka bude kai hadisi ingantacce manzo Allah yana cewa duk wanda ya addu'a za ta kasance tsakanin sama da ƙasa ne hijabin ta kenan sai kayo annabi salati sai a buɗe sai Allah ya karba to me Allah ya ce gaba بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا Mm.
أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا bal maganar da kuka faɗa ta bayyanan nan ba haka ba ne bal zanantum abinda kuka tabbatar a zukatanku zanantum kenan aikantum abinda kuka aje a zukatanku allan yankalibar rasul manzon Allah ba zai dawo ba har abada wal mu'minuna mu'minai ma ba za su taba dawowa ba har abada in aka yi wannan tafiyar ila ahlihim ba za su taɓa dawowa cikin iyalansu ba annabi ba zai dawo ba mumine ma ba za su dawo allan yan kalibar rasul ila ahlikum abada wa zuni zalika fi qulubikum aka kawata muku wannan tunanin a cikin zukatanku waye kawata muku sai aka sa bina'ul lil majhul zuyina shedan kenan zuyina lahu su'u amalihim zuyina aka kawata musu wannan din cewa lan yan kalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim kai annabin ba zai dawo ba wannan tafiyar annabi ba zai dawo ba shedan ya saka musu wannan dan kada su samu rabo rabo na farko bin manzon Allah rabo na biyu siyaha za su gano rabo na uku za su haɗu da muminai da kafirai a haɗu kowa ya ga juna rabo na gaba shine za a dawo a tafi yakin khaibar a raba ganima wanda za a yi magana yanzu rabo babba kuma sun samu latar jihadi ga sulhu ga jihadi duk a lokaci ɗaya domin mutanen hudaibiya lada wajen uku suke samu lada ta farko shine bin manzan Allah lada na biyu an tafi umara niyyar umara an bi manzan Allah za a yi umara lada ta biyu aka koma daga umara aka ce yaƙi fa za a yi kuma aka ce suka ceto kaga la- niyya biyu ko niyya ta uku lada ta uku shine sulhu ka zauna ai sulhu da kai ma akwai lada kaga ba su samu wannan ba shi yasa imam al-bagawi yake cewa fatasaqala an kathirin min al-a'rab tafiyan nan sai ta nauyi daga yawa daga cikin al-a'rab wayannan larabawa wanda ake magana akai wa takhallafu suka juya baya suka zauna gida suka ki zuwa yaki wa takhallafu shine sai ce wa'atallu bishghuli suka samu illa ta cewa sun shagalta shagalatna amwalina wa ahluna shine imam al-baghawi yace wa'atallu suka samu illa suka samu nakasu bishghuli saboda shagalta cewa shagalatna din da suka fada suka suka samu suka zama mutallai shi ne Allah yake cewa wa zanantun zaunar sau'i kuka yi zato mummunan zato kuka yi zato bal zanantum ɗin nan zannar sau'i ne wannan zaton da kuka yi ba zato ba ne mai kyau zannar sau'i ne wa kuntum ƙauman kuka zama wasu mutane ne buran halakakku wato kalmar bur kalma ce wacce larabawa in suka ce bur kamar nasin kenan lashai idan ba larabe ya ce bur an ta bur amal ta bur ka aikata aikin banza ka zama fanko kenan shine bur wa kuntum qauman buran kuka kasance mutane ne wanda ba ku da wani kirki ba ku da amfani halakakku kuntum qauman bura kun ka zama mutane halakakku malaman tafsiri suka ce to bur ta dawo ma'anar kuka zama halakakku mutane kuntun kauman bura to nan zamu ga kun san abin da suka rika cewa da suka ke sai suka rika cewa Muhammadu wa ashabuhu akalatu ra'si kun san akalatu ra'si idan balarabe ya ce anta sirta akalatu ra'si wato ka zama nama kenan an gane ai bahaushe in yace ai mala ai kai ka zama nama ai kowa ya san me ake nufi ko wai annabi da sahabbansa in suka tafi wannan umara sun zama akalatu ra'asin akalatu ra'asin sun zama nama ma'ana kawai in suka je kawai rididdige su su Khalid bin Walid da sauran kafiran Makka masu tashi a wannan lokaci kawai za su je su halaka su ne kawai sun zama akalatu ra'asin bala yarji'un ba za su taba dawowa cikin iyalansu shi annabi da sahabbai ba kenan haka saka daga faɗi za ka je a hai kai kabi mu samu abin da za mu kukkulla mu faɗa in ya dawo shi ne suka haɗu suka tattauna suka ce in ya dawo abin da za mu je mu gaya masa shagalatna amwalina wa ahaluna wanda ya hana mu fita da kai ya rasulullah dukiyoyinmu ne da iyalanmu to Allah sai tona musu asiri suka zama mutane halakakku mai Allah ya ce ولن يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
Allah ya ce ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Mm.
وكان الله غفورا رحيما wa man lam yu'min billahi duk wanda bai imani da Allah ba wa rasulihi da manzon Allah fa inna a'tatna lil kafirina sa'ira to yanda lamarin yake mun tanaji wutar sa'ira ga wanda bai imani da Allah da manzon Allah ba kaga wata hikima ta Qur'ani wa man lam yu'min billahi wa rasulihi wanda bai imani da Allah da manzon Allah ba sai Allah bai ce fa inna a'tatnahu sa'ira ba sai ce fa inna a'tatna lil kafirina ku ji ka magana mun tanadar wa kafiri kafirai su wane ne kafirai allazi lam yunu billahi wa rasulihi ko wanda ba su imani da Allah da manzon su ne kafirai to dan hikima da fasaha da zalaka ta Qur'ani sai ba a tafi a cikin fa inna a'tatnahum a a aka ce fa inna a'tatna lil kafirina domin in aka tafi a haka wani sai ya ga akwai wata kofa sai aka ɗauko wata kalma wacce ake amfani da ita wanda kowa zai shigo ciki kawai fa inna a'tatna lil kafirina sa'ira rashin imani da Allah da manzon Allah kafirci ne kai tsaye kafirci ne to amma dan a nuna hikimar Qur'ani da irin yanda yake sai ba a faɗi mai mai sai aka dawo da wata magana wadda kowa ya santa shine mai kafirci saboda haka duk wanda bai imani da Allah da manzon Allah ba to menene kenan kafiri ne to shi kuma kafiri me ya hukuncin sa karshen sa sa'ira wuta Allah kiyaye sai Allah ya ce walillahi mulkus samawati wal ard lallai mallakar sammai da kasai na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida kamar yadda malaman jalali ne yake faɗa mulkan wa khalqan wa abida shi ya mallaki sammai da kasai din mulkan mallaka wa khalqan shi ya halicci sammai da kasai din wa abida kuma bayinsa ne duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne mallaka da halitta da bauta duk abin da zaka yi tunani ko menene ne bayan Allah ne halitta Allah ne shi ya mallaki kayan shi ya gafir liman ya sha'u Allah yana gafarta wanda ya so wa yu'azzibu man ya sha ya azabtar da wanda ya so la yus'alu amma yaf'al in Allah ya ga dama sai ya dauki wanda duk baka ci sai ya saka shi ya- ya azabtar da shi ba tambaya in Allah ya ga dama sai ya ni'imtar da wanda yake so ko babu tambaya la yusalu amma yafal sabanin mu'tazila suka ce idan Allah ka cika sallah ka cika ibada kai kaza kaza kai duk abin da Allah ya ce idan wai Allah ya dauke kai kai ka wuta to fa wal iyaz billah Allah bai daidai ba Allah bai daidai ba da yasa suka karkaci shi kuma mu ash'ariyawa ahlus sunna la yus'alu amma yaf'al Allah shi ya halicci kayansa sai malam Maulana Mushar da Usman Bauchi yake kawo misali yace misali kai ne da kajinka guda biyu shehu da sarkin misali yace kana da kaji guda biyu sai ka ce kai a kawo mun kajin nan guda biyu sai ka dauki wannan sai ka girgiza ta ka ce wannan a maida ta ta ci gaba da yin kwai wannan kuma a je a yanka min ita shin waccan da aka maida ta je ta ci gaba da yin kwai wani abu ta mai ita wannan da za a yanka mai ta masa ba din nashi bane da Allah wanda ya kamo kajin nan zai magana ya ce Allah gafarta ranka dade ya za a aika ce wannan a maida ta ta kwai wannan a yanka za a tambaya ai ba za a tambaya ba to haka Allah ma abin da yake dama shi zai yi jalla ta'ala to sai dai ya sa ka'idojinsa kuma Allah baya baya saba alƙawli baya saba alƙawli ubangije baya saba alƙawli Allah baya saba alƙawli yana gafarta wanda yaso wa yu'azzibu man yasha ya azabtar da wanda yaso haka Allah yake ya kafiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima Allah lalle gafuran mai gafara ne rahimu mai jinkai ne to in muka duba kaman mai da martani ake ga ainihin wato su wayancan istaghfir lana da suka zo wajen manzon Allah suka ce ka nemo mana gafara to ai ita gafara Allah yana da dokoki da ya aje wanda ake gafara a karbi gafara wanda ya sa mummunan abu a ransa ya kawo talalabiya ga mutane ya yi munafinci da sani da ilimi kuma lokaci guda kuma sai ce to shi kenan bari in dawo tun da muna tare da annabin bari in zo in ce neman mun gafara ko kuma ka je ka zauna ka ce bari in nemi gafara a'a Allah yana gafarta abin da ya so a zaton amma in ka bi ka'ida da Allah ya ce to shi ne Allah sai gafarta maka da a ce uzurinsu na gaskiya ne kamar jabir bin abdullah jabir bin abdullah bai je hudaybiya ba amma uzurin shi na gaskiya ne an gane amma su wannan uzurinsu na ƙarya ne jabir rishin lafiya yayi mai ƙarfi iyalinsa ma ba lafiya lokacin da za a tafi wannan umara ta hudaybiya amma lokacin da aka komo aka tafi yaƙin haibar jabir da shi ya je kuma ƙa'idar ganimar haibar manzan Allah Allah ya gaya masa ya ci duk wanda ya je yaƙin ya je umara ta haibar ya je sulhu hudaybiya shi za a ba ganimar haibar kuma aka ba jabir yana daga cikin wanda aka raba ganimar kaibar da su kaga shi uzurinsa karɓaɓɓe ne amma wa'annan uzurinsu ba karɓaɓɓe ba ne suraka in ya ga dama in sun tuba sun dawo kamar za a zo nan gaba za mu gani in sun tuba ta su ba tuba wannan ba ce sun do sun dawo sun zama normal sun bi annabi da sahabbai sun bi ainihin khulafa'ur rashidin shikenan Allah sai gafarta musu to shi yasa Allah ya faɗi wannan Allah ka yafe mana to nan za mu ga imamu sawi ya yi magana akan wannan maganar tasu ya ce haza ƙata'un liɗam ihim fi istighfarihi alaihi salam wannan yankewa ne cewa an yanke kwaɗansu wajen yadda suke neman ainihin wato manzan Allah ya nemi musu gafara ka annallaha ya ƙul mun san haka imamu sawi yake masu sawi su rika dubawa yana da fasaha kwarai wajen yadda zai ɗauko ma'anar aya ya baka ma'ana ka gane sai ce ka annallaha ya ƙulu lahum kamar Allah yana gaya wa wa'yancan larabawa wanda suka ƙi zuwa ainihin al'arabu larabawan ƙauye wanda suka ƙi bin manzan Allah umara da sulhu biya ka annallaha ya ƙulu lahum la yastahiqu ahadun indi shai'a. babu wanda ya cancanci a waje komai a wajena a wajenku wa innama aghfiru liman uridu kawai dai ina gafarta wanda na so wa u'azzu man uridu in azabtar da wanda nake so wa qad sabaqat hikmati hikimata ta riga ta rigaya haka na tsara inji Allah annal maghfirata lil mu'minina lalle gafara tana samuwa ga mu'minai ne wa ta'zib lil kafiri azabtarwa kuma ga kafirai ne fala tatma'u fil maghfira ku wa'annan larabawa na ƙauye wanda kuka kibin manzon Allah sulhu hudaybiya kar ku rika tsammani ku rika kwadayin gafara ma dumtum kuffara in dai kun tsaya akan doge wasu dogewa ta munafincin boye to ta kafircin boye nan anan kaga an kira su kuffaran saboda ai dabi'ar yanda suka yi din kafirci ne sai dai in sun dawo sun zama mutanen kirki to Allah ya samu dace to me Allah ya ce gaba سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتعبدوها لتعبدوها ذرونا نتبعكم Mm.
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تهزموننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
malaman tafsiri suke cewa kaji yanda Allah yake ta maimaita magana mukhallafun saboda kalma ce wacce ya kamata a jefe su da ita mukhallafun I- ai ba su yi daidai ba wannan wata azaba ce ita ma mukhallafun misali mutum in yi laifi a rika kirhi da mai laifi a kira suspect mai laifin ina mai laifin sai a kira laifin naka malamai suka ce kaga Allah yana ta maimaita wannan magana sai ya qulul sai ya qulul mukhallafun wanda suka zauna gida suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ji suna cewa idan talaqtum in kuka tafi yakin khaybara ila maghanima ma'ana kuka tafi zuwa karbar ganima to ta khaybara litaquzuha kun tafi khaibar za ku karɓo ganima za- ma'ana za ku je ku yakin khaibar ku samo ni'ima ku samo ganima zaruna nattabi'ukum da Allah ku ban mu yau dai mu tafi tare inda sun san ganima za a samu kun ga sun zama munafikai kenan zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna faɗin wannan na- suna nufin su canja magana Allah ne ai Allah ya ce ba su a ciki domin wannan maganar da manzon Allah ya wahayin wahayi ne domin da aka dawo a hanyar Hudaybiya sai ce to jama'an musulmi mu'minai ina muku albishir albishir da nake muku Allah ya sanar da ni zamu je Khaibar nan da wata ɗaya zuwa wata biyu domin sulhul Hudaybiya an dawo daga Hudaybiya a ƙarshen Zulqa'da ne shekara ta shida zulqa'ida zulhijja aka yi a madina farkon almuharram aka danna aka tafi khaibara kuma kun ga kwanaki ne wanda ba su fi kwanaki 60 ba ko 50 tsakanin dawowar manzon Allah daga ainihin wato hudaybiya zuwa ainihin khaibar to shine sai suke zaruna na tabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallah manzon Allah sai wannan sanarwa ya ce to mu'minai albishirinku an je khaibara so an je hudaybiya abin ya zama yanda ko gani an dawo cikin damuwa ba ganima abin ya zama yaki kun tafi da niyyar umara abin ya zama har an yi yaki an zo an yi sulhu to kun dawo babu ganima to Allah ya gaya mun ya ku ya ku ya mu ya mu za a je khaibar ba da dadewa ba duk wanda bai je khaibar ba bai je hudaybiya ba babu shi a zuwa khaibar babu shi kuma a rabon ganima sai dai sha'awar yaki haka manzo Allah ya ce sai dai sha'awar yaki in yana bukata ya je amma in ana raba ganima babu shi haka akai rabon ganima khaibar mutanen nan wanda suka je hudaybiya su aka raba ganima kadai sai wa'anda za su shigo zamu bayani anan gaba mutum 1400 su ne aka raba musu cancanta a basu kai tsaye ganimar khaibar to shine Allah yake cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canja magana Allah wanda ya gaya maka ya rasulullah cewa ganima ta khaibar ba ta kowa bace shi yasa suke cewa zaruna nattabi'ukum da Allah ku kyale mu bi ku mana kullan tattabi'una ku gaya musu ya rasulullah kar ku bi mu kazalikum qala Allahu min qabl haka Allah ya faɗa tuntuni cewa wayannan kar su ƙara bi musamman wayannan wandan wanda suka ce shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana saboda haka Allah ya gaya cewa kawai kasibi to saboda haka anan fa sai quluna za su rika cewa bal tasuduna na suna gaya wa sauran sahabbai mu'minai a hasada kuke mana kaga sun zama cikakkun munafukai hasada kuke mana dan kada aje da mu khaibar a samu ganima a raba da mu hasada kuke mana bal kanu la yaquna illa qalila kai wannan dai ba su ganewa ne sai kanan dama al-arabu ne eh Allah yana faɗa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya lamu hudud ma anzalallah to kun ga wannan magana ne akan khaibar jama'a idan talaqtum ma'ana idan talaqtum ila khaibar in kuka tafi yakin khaibar yakin khaibar yan uwa yana daga cikin futuhat futuhun ba da futuh ga fatahi bayan fatahi an samu fatahi a hudaybiya ga fatahi yan watanni kuma a khaibar aka fita khaibara dukkanin sahabban nan duk wani sahabi da kake tunani da shi a ciki duk wani almuhajir wanda zaka ji sunansa ya fita da shi a wannan tafiyar da shi akai hudaybiya duk wani al'ansar wanda kake tunani da shi akai in banda jabir da na fara sai wa da manzan Allah ainihin su jabir ɗan abi talib jabir ɗan abi talib shi yana habasha ainihin da abu musa al'ashari da jabir ɗan abi talib da abu musa al'ashari annabi ya aike su kai wasiƙa zuwa sarkin habasha na jashi wannan wasiƙun da ya sun tafi kai saƙo sun dawo garin madina sai aka ce manzan Allah ya tafi khaibar sai suka bi shi khaibar din su ma an raba ganima da su to manzan Allah ya tafi aka danna aka tafi khaibar tsakanin madina zuwa khaibar ba nisa sosai yanzu gurin ma in ka je sai ka ga duk dan jeji za ka gani sai ka azo wajen khaibar saboda kilomita mil 100 ne kilomita 171 naga suna rubutawa a zamanance yanzu 171 kilometers kilomita 171 ne kaga zai iya zama kamar mil 100 kenan ba nisa sosai sau da haka aka taka aka tafi wasu akan ainihin wato raƙuma wasu akan dawaki masu dawakin da ya ba su da yawa wasu a ƙasa aka danna da aka je kaibar ba su son za a je musu ba ba su son za a je ba aka tafi da aka bi hanya aka bi gabas sai aka dawo aka yamma haka aka dinga abin da aka aka je aka kewaye garin Khaibar manzo Allah ya je garin Khaibara da dare aka yi sallar asuba da jijjifi fi ghalasin aka yi asubahi aka wayi gari kawai mutane Khaibara Yahudawa sun fito suna harkokin su na rayuwa sai suka ga sahabbai suka rugo Muhammad wallahi Muhammad wallahi suna suna suna gaya wa mutane manzon Allah sai ya raba yakin Khaibar gida uku akwai bangaren Khaibar dama gari ne akwai babban gari wanda su nan suka fi yawa ana kiran gurin annadat annadat akwai kuma in ka bar wannan garin kuma daga can gefe akwai wani garin ha'ilau shi kuma suna kiransa katiba akwai kuma wani garin shi ma suna kiransa ashaq a cikin wannan katiba da ashaq ɗin akwai su yan unguwanni kuma ilo haka suka raba garin kaibar manzo Allah ya gaba daya wannan unguwannin aka kewaye su suka rugo suna suka rude suka fara shirye-shirye lalle annabi ya zo yaki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai santarsa ta zama annabat na wanda babban garin aka tsaya bayan garin sai aka fara harbe-harbe aka wajen kwana biyar su sahabbai ba su shiga garin nadat ba su kuma yahuda ba su fito ba sai harbi ake da kibau kawai da abin da aka iya masu danko sun ana suna harbowa ana harbowa ana kwanta ana ana yaƙi dai sai Allah ya gaya wa manzon Allah ya ce ai shiga za a yi kawai sai ya cika cikin sahabai ce la'udiyan nan raya ta gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da tuta ga wani mutum a cikinku wanda yake san Allah da manzan Allah kuma Allah da manzan Allah suke san shi sahabbai suka ce tauba muna so mu ga wannan sai jina umar ya ce alasani ne abubakar ma ya ce alasani ne usman ma duk wannan manyan sahabbai ya ce kowa ba ta ki alasani ne allah sani ne safiya na yi sai ce aina ali bin abi talib ina ali don abi talib bawan allah radiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajahu wato yana fama da ciwon ido a wannan lokacin amma dibi saboda surukunta imana bai je gawa yayansa ido na na ciwo ba bai kuma musu yayansa ba surukinsa ne bai gaya masa ba yana ɗan ɓoyewa ma sai da aka yi ta neman aka ce yana nan ce to a kirawo shi sai abai suka ce ya rasulullah yana fama da ido ce ba kuma a kira shi aka kira sayyidina ali radiyallahu anhu aka zo manzo Allah ya yi mai tofiya idanu idanu nan take suka warki aka bashi tuta ce danna cika shiga cikin nadat haka aka shiga sayyidina ali da group dinsa suka danna cikin nadat a cikin garin nadat akwai wani mutum wanda duk garin kaibar suke ji da shi ana kiransa murhib murhib mutum ne jarumin gaske suna cewa ɗaya tangan da dubu suke kiransa ya iya hawan doki ya iya hawan raƙumi ya iya tsara ya iya suka ya iya jifa ya iya haɗuwa a gurgubji ya kashe mutane da aka je shi yakin kaibar da aka fara a wannan naɗat ba kai tsaye aka shiga aka fara yakin ba ga gungun sahabbai imam ali na gaba da tuta can ga gungun yahudawa da kafirai a gefe ɗaya haka aka tsaya kamar za a yi irin mubarak ɗin nan suna magana suna magana saboda haka sai murhib yana gaba sai ya ce ku fito mana in kuna jin da gaske kuke ku fito mana ku to mana sai imam ali ya ce kuma ku to mana sai imam ali ya ce a murbin al'akwa sai ce danna murhib sai ya fito shi zai fara a murbin al'akwa jarumin gaske ne yana kan doki da takobin sai danna sai aka shiga fagen fama nan sahabbai suna kallo can yahudawa suna kallo ya za a kare ana fafatawa kan dawaki suna fafatawa wannan ya saru wannan ya kauce wannan ya saru wannan ya kauce can takobin amurbin al'akwa sai ta doki ainihin kansakalin shi wannan murhib sai ta faɗi ƙasa kafin ya ɗauko ta murhib sai ya yanke shi a baya murhib sai ya yi shahada aka gaya wa manzan Allah sai ya ce yana da lada guda biyu manzan Allah ke kiransa innahu la jahidun mujahid innahu la jahidun mujahid la jahidun mujahid jahidun mujahid shine wannan ainihin amr bin al-aqwa sai ya fara murhib ya fara wani kirari yana cewa kad alimat khaybar anni murhibun shakis salahi shaki salahi batulun mujarrabu yana wani yana iftijazi akan akan doki sayyidina ali sai ce to bari ni bari in je imam ali da ya je na wannan shi kuma sai toshi ma da, da takobinsa sai ya ce anan lazi sammat ni ummi hadara dirgamu aja min karihal mandara ya ce ni ne wanda babata ta kira ni faɗi mutuminta asab kenan ni ne wanda mahaifiyata ta kira ni ainihin wato zaki anallazi samaddi ummi haidara ni ne wanda mahaifiyata ta kira ni ainihin wato haidara kalai kalai sigabatin karihal manzara ni ina kama da zaki wanda yake na dawa wanda dan adam baya son ganin shi laisa ghabatin karihal manzar irin ainihin wato zakin nan najeji wanda in ka ganshi kai ka san kama fadi kasa yace to ni ne ai kafin ka ce kwabo sai dana ali ya yanke kansa haduwa ɗaya kawai sai fit sai ga kasan kan murhi yana yana yana abin nan daga nan sai sahabbai to dama yankawa kun san yankawa ko irin masu wanka irin da wa zai yanka ai dama yankawa akai da ai muna iyo na da ko wa zai yanka in ruwa ya kawo nan da gangare da muna yara wa zai yanka kai zaka yanka duk wanda ya fada to ya yanka kenan sauran kowa sai ya fada to sayyidina ali ya yanka saboda haka kowa sai aka fada sai aka fara ainihin gurgubci akai a wannan annadat to annadat aka ci nadat sauran guri irin katiba da ashak sai labari ya zo suka rude mutanen katiba suka ɗebi 'ya'yan suka danna da su cikin ashak shak ina duk bai musu ba sahabbai suka yi ƙarfi lingana sai aka shige lokaci guda kamar je kaɗa ko aka kashe musu mutum ɗari ba bakwai kamar yadda ruwa ya tafi ingantuwa ɗari ba bakwai cisi'in da uku kenan ko suka mutu wasu suka aka kikkita su sun ji raunuka dewa dan sun yi saranda da wuri ne ai da bannar ta fi haka ko in ce gyaran ya fi haka saboda haka muminai wanda suka yi shahada mutum sha biyar ne daga cikinsu akwai amurbin al'akwa Allah ba mu albarkacinsa to haka aka yi yakin khaibar yakin khaibar 'yan uwa yana da daɗin faɗa domin a wannan ranar bayan an yi wannan nasarar manzan Allah aka tara ganima mai ƙarfin gaske da abinci dama lokacin kafin a taho ɗin sahabbai suna fama da rashin abinci akwai 'yar rashin abinci da yake damuwa sahabbai domin a lokacin har abinan ainihin jakuna ake ci har yanka jakuna ana karka a madina ana cin jakuna a ranar ne aka haramta cin jaki ranar khaibar aka haramta cin jaki annabi aka zo ana rabon aka tara ganima su zai da mini sabit masu lissafi aka tara annabi na zaune aka samu sahabbai wanda suke da lissafi aka tara ganima ana rabawa ana cikin sai ga ainihin abu musa al'ashari ya danno ya shigo gurin can sai ga Jafar dan Abi Talib mun san manzo Allah na ji da Jafar Dayyar kenan sai gashi sun shigo suka zo manzon Allah ga an ci nasarar Khaibar ga kuma labari ya zo daga Najashi Najashi ya karbi wasiƙa yana murna ya ce shi ma ya musulunta ya nuna kawai ya yarda da musulunci manzo Allah ya ce wannan rana ban san wace farin ciki wanne zan fara a ciki farin cikin dawowar ainihin wannan ainihin shi wato shi ainihin wannan bayan Allah da suka zo yanzu Jafar dan Abi Talib ko kuma nasarar da muka yi a Khaibar can kuma sai ga Abu Huraira shi ma ya zo garin Madina ku jo ta nasar Hailau Abu Huraira shi ma a wannan lokacin ya musulunta shekara ta bakwai zai zo garin Madina aka ce manzon Allah ai ya tafi Khaibar ya ce waye aka bari a garin Madina wanda aka bari gwamna a garin madina sai ya karbi musulunci wajensa sai ya danna shi ma ya bi haibar ɗin can sai ga abu huraira a wajen shi ma ya zo ya gaida manzan Allah ya ce ni ma na musuluna zo in musulunta ne ya ƙara jaddada musulunci wajen manzan Allah ku dibi matsayin abu huraira a musulunci jama'a duka shekararsa uku domin ana magana shekara hijira shekara ta bakwai amma dibi aikin da yawa addinin musulunci to wannan shine futuhar din khaybar ta kawo abubuwa bayan hudaybiya a lokacin ne aka haramta auren mutu'a da diyaƙe-yaƙen da aka yi sahabbai suna mutu'a amma ranar khaybar manzo Allah ya ce to daga yau an haramta cin jakai jakin gida kuma mun haramta mutu'a don tsara ka ‘yan uwa khaibar tana da falaloli da yawa ba lokaci akwai abubuwa da yawa wanda za a koya a darasi na khaibara kuma kar ku manta a wannan rabon ganiman ne aka samu farkon wanda ya fara gaya manzon Allah magana kar ku manta aka samu daga cikin aka samu wani bara gurbi daga gefe ya zo ya faɗi wa manzon Allah wannan magana cewa a raba wannan wannan rabon ba daɗi to dai a takaici dai wannan shine khaibar sun haka wannan wannan mukhallafun kaga sun jawo kansu ko duk wannan ganima da wannan garabasa ba ba su a ciki ba su a ciki to me Allah ya ce gaba قل للمكلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بعث شديد أولي بعث شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل كما توليتم من قبل يؤذبكم عذابا أليما kaga an ƙara maimaita kullil mukhallafin ba a kiran sunansu sai da wannan mukhallafin a gaya musu dai mukhallafin wanda suka saba manzan Allah suka kibin manzan Allah ka gaya musu min al-arab satud'auna ila qaumin in dai da gaske kuke abinda kuka faɗa din cewa shagalatna amwaluna fastaghfir lana da gaske kuke yi to shikenan satud'auna ila qaumin za a kira ku nan gaba ku fita yakin na gaske ba khaibar ba akwai yaƙe-yaƙe da za su zo masu zafi masu ciwo in dai da gaske kuke yi auna ila qaumin uli ba'sin shadidin za a kira ku zuwa ga wasu mutane masu ƙarfi tuqatilunhum wanda za a ce ku yaƙe su aw yuslimun ko su mika wuya mutanen fa in tudiuhu in kuka bi Allah yutukumullahu ajran ajran hasana idan kuka bi Allah Allah zai ba ku lada mai kyau wa in tatawallau in kuka juya baya kamata wallaitu min qab kamar yanda kuka juya baya a tafiyar hudaybiya yu'azzibkum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi kaga sun samu ta dama nan to nan sai nace mani da'i wa man humul qaw satud'auna ila qaumin tud'auna ila qaumin mani da'i din wane ne wanda zai kira su kuma wa'anne mutane ne zuwa wanne mutane ne za a kira malamai sai suka bayani anan ce na farko addai al-awwal huwa rasulullah wanda zai fara kiran su satudu auna din a kira su zuwa ga su zo su tafi yaki manzon Allah ne sawfa yad'uhum ila al-jihad fi hawazin wa ghatfan yawm hunain manzon Allah zai kira su zuwa yaki na kabilar ghatfan da hawazin yawma hunain domin bayan wannan khaybar akwai gazwatu hunain da nan tafe hawazin da gadfan mutane ne uli ba'sin shadidin ne suna da ƙarfi kuma Allah zai ce a fita aje a yake su bari mu gani ba khaybar ba wajen ganima a a bari mu gani hawazin da gadfan na nan za a yaki abin da sutud'u kun ga yana nuna qur'ani yana faɗin mustaqbal kenan ai ba a zo gurin ba ko amma Allah ya ce sutud'auna kuma aka zo akai abu ƙur'ani kenan to wannan shine sai aka ci wala yunafi zalika qawlihi ta'ala fi surati tauba wannan maganar da aka faɗa ba zai kore maganar da Allah ya faɗa cikin tauba fa qul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa innakum raditum bil qu'udi awwal marra faqudu ma'al khalifin kun san cikin tauba an faɗi wancan munafikai kai tsaye wayancan wannan daban wancan daban dan kakkari ke ce ka ce to a'a nan su tud'auna kuma bayan sun zama munafikai to kuma ya waccan aya ta cikin suratul tauba wanda lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa ba za ku ƙara fita tare da ni ba wannan da na faɗa yanzu wannan ayar nan gaba za ta zo ba ta zo ba tukuna wannan ana magana a yakin tabuka ne shi ko yakin tabuka sai da wannan ayoyin da muke karantawa suka sauka sannan na yakin tabuka suka sauka saboda wannan ana magana dai magana ba ta da alaka da wannan satud'auna da kuma waccan aya wa qul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa ba alaka tsakaninsu an gane su raka adda'i al'awwal kenan to sai adda'i as-sani wa huwa sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda ya kira sa tud'auna da Allah yake faɗa na biyu shine sai nace wa huwa ma masha alaihi jalalaini was-sawi wannan magana in shine abinda jalalaini da sawi suka tafi akai wa hadha al-qawm hum banu hanifa wanda al-manzan aw sayyidina abubakar zai kira su ne banu hanifa mutanen ashabul yamama mutanen musailamatul kazzab kun san bayan manzon Allah ya Allah ya karbe shi sayyidina abubakar ya zama halifa farkon ya fara yakin gazwat usamatu ne usamatu bin zaid annabi ya kusa tafiya Allah ya kusa daukar sa an kulla yakin usama wanda aka ba usama shine jagora sai annabi Allah ya karbe shi ba a fita yakin ba annabi na rasuwa an nada sayyidina abubakar halifa manzon Allah sai ce to zan zartar da farkon abin da zan fara continuation ne continuity ne abinda manzon Allah ya akkada zan ci gaba shine aka je aka yakin Usama bin Zaid bayan an dawo shine kuma yan ridda suka fito su ma yan ridda suka ce tunda ai zakka kuma babu ita tunda annabi ya tafi ina kuma zakka sayyidina abubakar ya ce wallahi law mana'uni iqalan kanu ya adduna hufi a hajji rasulullahi laƙataltuhu da za su a ce da baibayi na dabba za su hana ni in na je karɓar zakka wallahi da baibayin dabba a ce za su hana sai na yaƙe su ya yaƙi yan ridda aka yaƙe su sannan kuma sai wayan nan masu ƙarya annabta musailama da muta yamama ce ai dama mu dama ai mu ne annaba yanzu tunda annabin ya tafi kuma ai mu ne manzannin ai shi ma da shi jama'arsa sai ya bayyana sai na abubakar ya je ya yaƙe shi to wannan shi ne satuda'auna na biyu kenan aka gayyaci sahabbai aka je aka yaƙi mutanen yamama mutanen musulmatul kazzab addai as-salis wa huwa sayyidina umar radiyallahu anhu da'i na uku shine sayyidina umar dan kazzab mutanen da shi kuma ya yaƙa bayan manzon Allah ya tafi sayyidina abubakar ya tafi su ne faris da rum faris da rum kun san sato da auna ila kaumin uli ba'asin shadidin wayannan na ƙarshen sun suka fi kowa ƙarfi a zamanin faris da rum kamar ka ce america da ingila ko ka ce america da germany ko ka ce america da faransa haka suke a zamanin manzon Allah zamanin sahabbai kaga uli ba'asin shadid sai ga sayyidina umar damar da Allah ya bashi ya je ya bude rum ya je ya bude farisa wayannan al'arabu din sun rayu wai in sun bi sayyidina Umar an je an yaki Farisa da Rum to shikenan sun dawo mu'mine kenan in ko basu bi ba to munafinci sai na nan daram to shine nan a yadda suka rabu din saboda haka a sai sawi yace fatahasul annal aqwal salasa wannan ya tabbata maganganu satudu auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimun wannan maganar da Allah yayi maganganu ne guda uku kowanne salasa wa kullun sahih kowanne ya inganta injuwa inji Imam Ahmad as-Sawi rahimahullah saboda in ka dauki na farkon manzon Allah ya kira su in ka dauki na biyun sayyidina Abubakar ya kira su in ka dauki na ukun sayyidina Umar ya kira su radiyallahu anhu anhuma to lokaci ba mu karasa to karanta
wala ala al-a'rad harajun wala ala al-marid haraj wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla
wannan aya ta sauka ne akan ahalus zamana wal aha wal afa ahalus zamana sahabbai masu ciwo wanda bai warkewa akwai sahabbai wanda kullun cikin cuta suke su ne ahalus zamana akwai marasa lafiya akwai tsaffi wanda ba su iya tafiya akwai guragu wanda muke kira disabled to Allah yana ta faɗin falalar yaƙi yana ta faɗin illan masu juya baya a yaƙi yana ta faɗin illan munafukai yana ta faɗin falalar yaƙi wayannan bayan Allah ahlus zamana wal aha din sai suka zo wajen manzon Allah ya rasulullahi to mufa ga mu makafi ne wasu mu wasu guragu ne wasu masu cututtuka ne kullum ba lafiya yau da gobe ba lafiya wasu kuma marasa lafiya ne wasu kuma tsufa da sauransu sai Allah ya ce laisa alal a'ma harajun babu laifi in makafi basu je yaki ba wala alal a'raj harajun hakanan guragu in basu je yaki ba su da laifi wala alal marid haraj hakanan mara lafiya in bai je yaki ba da laifi wa man yudi Allah kujifa wa man yudi Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah cikin makafin cikin guragun cikin marasa lafiyan cikin masu lafiyan ma kun ji kani karatun wa man yudi Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzon Allah yudkhiluhu jannatin zai shigar da shi aljanna tajri min tahtal anhar wanda korabu suke guda karkashin ta wa man yatawalla wanda ya juya baya gaban Allah da manzon Allah ko gurgu ne ko makaho ne ko mara lafiya ne akwai irin biyayya da zai wa Allah domin makaho zai yi sallah gurgu zai yi sallah marar lafiya zai sallah zai ibada duk abinda Allah ce zai iya yakin da ake magana ba laifi idan bai je ba wanda ya juya baya ga barin bin Allah da manzo Allah yu'azzibu azaban alima zai azabtar da shi azaba mai radadi wannan aya tana nuna mana me akwai wani wani gurgu da shi aka je wajen manzon Allah ana neman fatawa ba laifi ga gurgu yace ina ji ba laifi ga gurgu amma wannan falalai wannan falalai ba za ta banni ba a ran shi yake faɗa wannan falalai ba za ta banni ba ga zo tu hunaini za a tafi sai je nemo makamin shi ya nemo makaminsa in ya shiga cikin sabai za a ce to kai da manzan Allah Allah ya ce ban da kai yana cogal cogal cogal haka yana yana yana yana tafiya yana cogal cogal cogal sai ya ki bin gungun sahabbai sai ya rika bin gefe idan sabai sun danna shi kuma yana gefe yana kallo su har aka je wajen yakin hunain sai da aka fara yaki kawai sai cogal cogal cogal aka gahi cikin cikin sahabbai zai ce me ya aka haka tauta ni za a wannan garabasa za ta tafi abin ne haka kurum a yi ba ni harajun din tunda Allah ya ce harajun na ni za a yi wallahi ya shiga ya dinga fafatawa da ya ƙarshe shahada in shahada sau da haka haka sahabbai suke radiyallahu anhu wato kawon ajeta zan yi bayani ana ji nan za mu tsaya nan za mu tsaya sai allah kai mu gobe ko ai lokacin ya yi ko Allah ya ba mu albarkacin sahabban manzon Allah kun ji fa yadda suke in ana karanta maka wannan abun fa ya faru Allah ya ba mu albarkacin su to yan uwa bayan jiya takardar nan da aka kawo mu wanda za ku ga littafi a jiki ko kamar littafi ne da ka bani ashe duk tambayoyi ne a jiki tambayoyi na gani wajen guda goma sha takwas har da tambaya aka aka yi kama akwai tambayar mara ma'ana din na tsaya na karanta su amma man to littafi ne akwai ne tikin din su wanda suke da amfani a majalisin to yasa ma na aje ka'ida dama majalisi irin wannan aksari zaka ga wanda suke bayanin su suke karanta ba karantawa ake ba saboda haka duk tambayar da za a yi in an baka a bani ni zan karka karantawa in na duba na ga ta cancanta a yi bayani sai a yi in ba ta cancanta ba a aje ta an gane wannan makaranta tamu makaranta ce mai yan makarantar da sun santa kuma haka ya kamata ta zama in ba ta zama haka ba to ba mai wa rayuwarmu daidai ba inda za mu zama yadda kowa yake kawai shi kenan ba za a yi maganganun akidojin da ba su da kyau ba to ba mu kyauta wa kanmu ba a gani na ma rayuwar ba ta amfani ba to yasa muka ɗauki duk irin abin da zai biyo mun ɗauke shi don haka aksari karatun da nema masu tambayar ba ma 'yan makarantar ba ne an gane aksari tambayar ba 'yan makarantar ba ne domin 'yan makaranta ai ga su a zaune ni ma dan makarantar ne domin karuwa nake sosai wallahi to zan haka shi yasa za ku gana an shi wannan kuma wanda in mutum ya shigo yayi tambaya ya shigo da tambaya misali ba rubutowa ya bai shigo yace ina da tambaya to za mu duba muka idan tambayar ta dace da abin da muke karatu akai sai a bashi ansa an gani in ta dace da yanzu karatun da muka yi to babu laifi mutum ya daga hannu ya tambaya ko karatun hadisai da muke in shi muke kai tambayar ko daga ina kake sai ba ka ansa kuma abinda mutane ba su ganewa tambayar nan ta jiya sai nake karanta abin kamar ko kure ne ko wani abu shi ilimi wanda ya san shi ai ba a kure mutum a ilimi in kana da shi almajiri ne kai to sai ka ba da ansa yadda ka sani in baka sani ba sai ka ce baka sani ba ko ka ba da fatawar in ka gaba daidai ba ne sai ka dawo ka ce ba daidai na faɗa ba kar ku manta bara na ba da ansa anan da na je ina editing a wayata sai na je na ba da kuskure ko na dawo a last speaker na ce abinda na faɗa na ranar kuskure ne ga yadda abin yake kuma matsala ce mai sauki sai nake tunanin ce akai na ba da wannan ansa haka to haka ilimi yake haka karatu yake ba a ƙure shi yasa manzo Allah ke cewa inna hadha ad-din matinun fa awghilu fihi birifkin wannan addini yana da kauri yana da fadi karkace ka iya komai ku shige shi da sauki saboda ba ba kuma muna nuna cewa mu mun san komai bane ba a'a wallahi tallahi akwai abubuwa da yawa matsaloli da yawa za ka ga mu san su ba kuma kuka lura uslubin ba da ansa ta a nan za ga uslubi nake bi na malikiya ku lura sosai za ga duk tambayar da za a yi nan take zan ce ya halatta ko bai halatta ba ba na faɗin dalili ko yana faɗi galibi mu fai faɗin dalili ba to wannan shine uslubin ansar malikawa idan kana so ka gane abin da aka bada ansa yi aka ce ya halatta sai ka je ka duba hadisai da karatun malamai ya halatta da na ce in Allah ya yarda in ka bi zaka ga ya halatta din duk irin bayanin da muka yi in dai hamun buɗe baki anan mun ce ga yadda yake to iya karatuttukan da muka yi ne muka yi amfani da abin da muka sani muka faɗi kuma in Allah ya yi da in ka ji ba mu dawo mun warware ba to in Allah ya da ko kai kaga abin da muka faɗi din ba daidai ba ne to ƙara bincikawa za a gano inda mu daidai din muka faɗa ina ga fatan kun gane me nake nufi saboda duk ansa da ko ga mun bada anan muka ce kaza to in Allah ya da in ka bincika za ka ga akwai madogarar da muka dogara da shi ba yadda za a yi haka kurin mu ɗora wa kanmu nauyin da ba mu san yadda za mu cewa Allah ba me za ka cewa Allah ka ba da ansa ba kai ba da ilimi ba wanda ya ji ka zai ce malam wani ne fa ya faɗa ko wani ma in ko ta akai annabi ne ya faɗa sai ce to ni kuma ina ji malam wani ya faɗa kaga an samu matsala ka kasa malam wani cikin matsala kenan annabi ya faɗa kai kuma ka ce malam wani ya faɗa to wallahi a garin nan akwai wanda din su aka faɗa din anan kawai sun rike kenan har su mutu wannan abin za su yi hukunci da shi so haka yan uwa muna fatan guri ne dama ya kamata duk wanda yake da tambaya ya aiko tambayarsa za mu ba shi ansa wannan mece ce to barin karanta saboda haka duk wanda zai aiko da tambaya kuma ya aiko da tambaya mai ma'ana wacce majalisin zai amfana wanda duk wanda ya ji zai amfana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana garin Madina sai a mai tambaya in aka yi mai tambayar sai ya ki bada ansa tambayar kun san dai annabi ya san tambayar sai ya canja tambayar sai ta koma inda za ta fi amfani wata rana al'arabu din nan da sauran sabon shiga a musulunci suka zo suka ce ya rasulullahi mutu wani ya daga hannu a masallaci ce ya rasulullahi ni tambaya ta ce me tambayar ka yace al'ahilla yas'alunaka anil ahilla wai jinjirin wata wai ya yake ne su tambayar da suke ya ake jinjirin wata yake fitowa ɗan siriri ɗin nan sai ya rika girma ya rika girma ya har ya cika tambayar da suke kenan su abinda suke so manzon Allah ya ba su ansa yas'alunaka anil ahilla sai manzon Allah sai ce qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj shine malaman balaga suka ce uslubul hakim kenan kai tambaya kai tambaya ba za ta amfane ka ba me amfaninta sai a canja maka inda za ta yi ma amfani hiya mawaqitu lin-nas wal hajj duk inda wata yake mawaqitu lin-nas ne lokuta ne yana kirga lokaci ne da lokutan haji shikenan mafi amfani kenan akwai wani littafi wanda ibn al-qayyim ya rubuta a alabul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ina da shi a gida ina da wani sifili a gida alamul muwaqqi'in ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ma'ana sanar da wayanda suke signing da sunan Allah malamai kenan ku masu bada fatawa ibn al-qayyim yace ku sani in kuka fadi fa kuna signing ne on behalf of wa Allah ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yayi bayanai a irin fatawoyi da mutane suke tambayan malamai da irin yadda malamai suke bada fatawoyi din to saboda haka ƴan uwa tambayar nan ta je ta bani mamaki kwarai da gaske da irin wayannan duk tambayar da aka kawo yanzu ka kawo in kawo ta nan sai mu duba ta in mai amfani ce sai mai mutane bayani shikenan laisa illa an gane wannan shine a takeici kenan saboda haka kuma magana da ne na takaici guje na jiya na ce su maulidi da sahabbai zagin sahabbai kan mutane su manta zagi da zagin maulidi zagin sahabbai zagin maulidi wannan maulidi manzan Allah ke wannan magana sahabbai ake magana wannan kadai ba sai an wani dalili ba wannan manzan Allah ake magana wannan sahabbai ake magana kowanne ba mai kyau a ciki kowanne cikin asnaf zamu faɗa wannan makarantar ta shiryo wasu layi guda bakwai wanda ba ta yi ba ta yin su duka ba ma yinsu hadda ma wanda bai zo ba mun ce za mu fara akwai nan gaba mun ce muku wasu mutane za su bayyana wallahi za ku gansu kuma fasatazkuru na ma aqulu lakum wa ufawwiru amri ila Allah za su bayyana nan gaba su kuma zagin iyalan manzon Allah kawai shine aikin su saboda haka su ma za su bayyana su ma ba mu yin su saboda haka wannan in an tambaye ka hujja shine ni ne hujja kawai me dalili kamar da wannan ya rubuta jiya malam me dalilin da kai saka ni ne dalilin shikenan ni ne dalilin yanzu wanda yace gara kashi da maulidi ai ya faɗa ko wannan mutumin da yace gara kashi da maulidi shine yake faɗi a masallacin sa masjidid diram masallacin cutar wannan sa na Bauchi yake cewa yana karatu a Saudiya an haifai mai da da kansa yake faɗa da aka haifar mai da sai je tambayi malaminsa ya halatta ya waɗannan walima malamin ya ce ya halatta ya je wa ɗansa walima jaririn da aka haifar mai ya yi mai walima ya so aka yi abinci aka yi nishaɗi aka yi waye ya yi wa ɗansa walima ma'ana ya yi wa ɗansa maulidi to kaga ya faɗa kuma da yake najeriya ce muke wanda wannan kamata ya yi wanda ya faɗi wannan maganar a ta hargitse wallahi magana ce wadda ya kamata ta hargitsa hazo sosai amma sai ta zama ta zama sai wasu yan maulidi ne kawai suke jin ciwo sauran musulmi ba sa jin ciwon wannan wanda zai ce gara kashi wai akwai kashi qur'ani to irin wannan abubuwan shi yasa ni ma na faɗa na ce wallahi gara mai zagin sahabbai da mai zagin maulidi ina nana ta wannan magana zagin sahabbai ba kyau za ku ji za mu karanta a cikin wannan yadda sahabbai suke da girma shekaru talatin nan bayan ba kumanta ba kaɗan babu a talatin muna ta gwagwarmaya a kan kare sabon manzan Allah kowa ya san wannan wasu kuma nan ba su da wayo kuma muna nan kan wannan aƙidar gara hawa ne ko wuta ai hawa hawa ce kun ga ai jiya kalaman da ne na ce in zan saka wuta inda ne ne za a ba dama saka wannan wuta sai na saka wanda ya zagi maulidi sai ya yi shekara arba'in a wuta sannan ya saka wanda ya zage sahabbai din domin wannan ana maganar Muhammadu Rasulullah wannan kuma ana maganar sahabban manzon Allah ne waye babba a ciki muhammadu rasulullah shi yasa ai nayi magana ce red line ne jallayi ne duk wanda ya tsallaka shi za mu yi gaba da shi kowaye manzo Allah ba wasa bane shi yasa ahir duk wanda ko ga suna wasa da harkar maulidin nan wallahi ku be su za ku ga karshen su mai fim din shi yasa hatta malaman su zaka ga suna maganganu akan cewa kai ku kiyaye yanzu ai kar ku manta wannan bawan Allah da ya rusu bare ne Ahmad Nabiyu ke ko da yake ya samu tarbiya da farko babansa ɗan dariƙa ne ya taso cikin sufaye da Allah ya muke ganin muke zato da Allah ya sa yana da rabauta haka muke mai kyakkyawan fata ƙarshen rayuwarsa bai fi shekara ɗaya rasu ba ko watanni ma sai ya fito ce jama'a kun san kwa me kuke nufi da wanda kuke cewa maulidin nan ba kyau da annabi kuke kai tsaye fa kun san me kuke nufi mutane su taru su ce dan annabi su taru su ce annabi suke so kuma ku rika ce kun san me kuke faɗa kuwa kun san da waye ke da mutanensa almajiransa yake to sun haka a takaice yan uwa wannan magana da muka faɗa tana nan daram kuma hujjojin da hatta almajirai suke ta faɗa a wajen maulidai shine hujjojin kuma ne an dawo kaina waye mai dalili ni ne dalilin kawai shi kenan Allah ya sa mu dace sai Allah ya kai mu kuma sai mu ci gaba insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi
صراط المنشأ